بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi ɗaya ga watan bulƙada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da ɗaya ga watan mayu shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na arba'in da ɗaya cikin jiragen darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadli wallafar al-imam أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه ابن عبد البر يا رسول الشكرة تدريه لدى ستين دا أكو باين هجر منزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya rere abin da ya kiraye shi da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli idan za a iya tunawa a darasi da muka yi na ƙarshe kafin watan azumi mun shiga babi na arba'in a wannan littafi wanda malam ya kiraye shi da suna babu zammil fajiri min al'ulama wa zammi talabil ilmi lil mubahati wa duniya babin da ke bayani akan yin Allah wadarai da malami wanda yake mara kirki mara daraja wanda bai san mutuncin ilimin shi ba da kuma yin Allah wadarai da neman ilimi don alfahari da neman ilimi don duniya domin karanta a cikin wannan fasali har zuwa lambar tarjama ta 746 za mu tashi a 747 inda ya ce wa an a'idillahi qal man yabtaghi al-ilma aw qala al-ahaditha la yabtaghiha illa li yuhadditha biha lam yajdriha al-janna ja'idullah yana cewa man yabtagil ilma wanda yake bibiye neman ilimi au kala ko kuma yace man yabtagil ahadith mai neman hadisai wanda zai kama harkan neman ilimi la yabtagiha illa li yuhadditha ya zama kuma shi manufar shi ga neman ilimin nan shine ya zama malami dan ya karantar li yuhadditha biha lam yajid rihal janna to ba zai ji kanshin aljanna ba za a yi tunawa mun ta yin wannan magana cewa yana daga cikin yadda shaidan ya rikita mana al'amari shi ne da mutane suka ɗauka ilimin musulunci ana neman shi ne don a yi malanta ilimin boko shi ne ake neman shi don ka zama wato abin da ake samu a ilimin idan medicine ne don ka zama doctor idan pharmacy ne don ka zama pharmacist idan injiniya ne don engineering don ka zama injiniya idan economic ne economics ne don ka zama economist idan lo ne don ka zama lauya ko mun gani shi wannan shi ne abin nan ɗin end ɗin da ake nema amma shi ilimin musulunci ana neman shi ne don a bauta wa Allah shi ne manufarsa farko to sai a hankali a hankali sai shaidan ya sanya wa mutane tunanin neman ilimi don malanta kuma mutane ma za ka ji suna sarrahawa suna ɗauka wani abin burgewa ne mutum ya ce ina so ne na ilimi don na zama malami to gaskiya wannan talbisi ne mu daina wannan tunanin ita malanta wata jarabawa ce da Allah ke jarabta ka da ita amma ya zama asalin manufarka kana neman ilimi ne don ka san addini ka bauta wa Allah idan Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya kaddara za kai malanta to sai ka karbe ta ka ka kai fatan Allah ya sa ka ta zama maka mummunar jarabawa domin jarabawa ce mai hadari kwarai da gaske wannan asari sahihi ne ibn mubarak ya ruwaito shi a cikin kitabuz zuhud ya sake cewa wa amma kuhulin kala man talabal haditha liyumariya bihi sufaha wanda ya nemi ilimin hadisi dan ya fara jayayya da wawaye ya zama duk wani sakare da ya taya shi sai ya biye masa duk wanda ya takale shi sai ya mayar baya barin takwana auli yubahiya bihi ulama ko dan ya dinga yi wa malamai tinkaho cewa to mu ma dai yanzu mun iya me za a nuna mana karatu ne mu ma Allah ya bamu haddace mu ma mun je mun yi wani malamin da ya koya mai karatun zai wannan tunkawan cewa haddace ka haddace na haddace kai haka gama ma musabaka kama baka taba cin musabaka ba mu ko mun ci musabaka dalibai zaka suna ga malaman su wannan shi sa malam ilimi yanzu babu albarka sai dai tari kawai ya zama kamar yayi Allah ya tsare mu aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ko kuma dan ya karkato da mutane zuwa gare shi ya zama shi ake saurare shike da followers shike da jama'a fa huwa finnari to wannan dan wuta ne Allah ka tsare mu ka ji mutun haya takama cewa kai ka san nafi ka followers kai ka zo ga masallaci na idan ana juma'a zaka hada shi da naka ko ka je kan facebook ka ga mutum dubu ne suke following account ina duk wannan zai cikin al'ada ko ɗabi'ar da ya kamata a samu ɗaliban ilimi da shi so amma abin da ya sa galibi in ba ana yi wa mutane irin wannan nasiha ba to wani bai san ba kuskure yake ba za ka ba shi uzurin gani yake normal ne shi sa wani malaminmu a kano wata rana mun je wani conference haka aka kwana a wani hotel sai asuba ta yi sai duk muka zo aka yi sallah masallaci sai miƙe ce to yau bari a yi ma masu wa'azi wa'azi ya ce galibinmu nan da muke yin wa'azi ba ma sauraron wa'azi sai dai mai ta yi shi da haka sai abubuwa da dama su kubuce mana kowa shi sai dai ya gaya wa mutane shi ba wanda yake game kuma wallahi wa'azin da ya yi a ranar wallahi sai da suka kasa motsawa saboda yadda ya taɓa zukatan mutane ya taɓa wani laifi wani kuskure da galibinmu muke so da shi ne irin wannan yanzu wannan karatun namu ne na ɗaliban ilimi mu ji kurakuranmu mu gyara ba daidai ba ne ka zama kai fatanka mutane su koma kai kaɗai suka sani kai suke saurare amma in Allah ya jarabce ka da haka in Allah ya kaddara haka Allah ya kalli ikhlasinka ya kalli Allah ya tsara za ka yi wa addinin sa hidima ya maka wannan baiwar to alhamdulillah sai ka karɓa ka gode wa Allah amma kai ya zama kai asali ita ce burinka ina fata muna gane bambancin wa an yazid ibn qudar qala yushaku barku ta magana jama'a mai haɗari yace yushaku an tara rijalan ana nan zamani zai zo zaka ga mazaje yatlubuna ilma da sunan ɗaliban ilimi fayataghayaruna alayhi amma kuma suna kishi da junansu kama yataghayarul fusaqu alal mar'ati so kamar yadda 'yan iska suke kishi akan mace mara kirki fa huwa hazzuhum minhu kaga malam mutane suna kishi kaman mata kishiyoyi kowa yana ganin ɗayan ya fi shi samun shiga bai kamata ba wasu ma har ta kai ga yi wa juna makaru ko kwashe kafa ko sharri kai har asiri ana yi da sunan ilimi da sunan musabaka da sunan malanta da sunan neman girma ya ce fahuwa hazzuhun minhu iya wannan kishin da suke yi na rashin arziki da iya rabonsu kenan a gidan ilimi ba su da wani rabo da ya wuce wannan Allah ya tsare mu وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله مسعود yana cewa kaifa antum ya kuke ganin al'amarin idza labistum fitnatan idza labasatkum fitnatun idan wata fitina ta dirkake ku yarbu fi hasghiru yaron da aka haifa shi dai ya taso ya ga ana wannan fitina wa yahrumul kabiru tsoho kuma ya tsufa a cikinta ta وتتخذ sunnatan mubtada'atan sai kuma ai riko da wata bid'a da sunan sunna yajri alaiha nasu bid'a ce amma an zata sunna ce kuma an saba da ita kuma kowa ya tashi ya ga ana yi fa idza ghayyira minha shay'un da wani yazo ya ce wannan abun fa bid'a ne kila sai a ce kad ghayyiratis sunna yana so ya yaki sunna kila sai aka ce ibn mas'udin mata zalika ya aba abdurrahman Allah shi gafarta malam yaushe za a fuskanci irin wannan mummunan yanayin qala yace idza kasura qurra'ukum idan alarammomi suka yi yawa wa qalla fuqaha'ukum amma malamai suka yi karanci wa kasura umara'ukum sarakuna suka yi yawa wa qalla umana'ukum masu amana suka yi karanci waltumisatid duniya bi amalil akhira aka wayi gari ana neman duniya da aikin lahira wato fuqqiha li ghairi din aw koyi ilimin addini ba dan addinin ba fala haula wala quwwata illa billah mu kan yanzu wannan babu abin da bamu gani ba wannan kuma asari ne sahihi al-imamu darimi ya ruwaito shi da al-imamu al-hakim kuma malamai suna cewa wannan yana da hukuncin marfu'i domin abin da ya faɗa abu ne wanda ba a faɗan shi da ra'ayi ka ji abin da yake cewa za a wayi gari an haifi yaro a cikin wata fitina ya taso ya ganta da haka bai san sadda babu wannan fitina kamar yadda mutum da aka haifa shekara ashirin baya a Najeriya bai san lokacin da ake samun wuta lafiyayya ba tun da ya tashi ya ga ana ɗauke wuta ne da kan kana ba shi labarin cewa da ba a ɗauke wuta sai ya ta mamaki kaga to an haife shi a ciki ke so shi kuma dattijo ya girma a cikinta har ya tsufa tun ana ta alkawarin za ta gyara za ta gyara haka zai mutu ba ta gyaru ba tun da ya tashi ya ga ana magudin zaɓe tun zamanin shagara ake magudin zaɓe a ƙasar nan tun ma kafin nan har yanzu ana zai gyaru zai gyaru zai gyaru ba har mutum ya mutu a haka to shine fitina ka taso ka ganta ka yi wayau a cikinta ka girma a cikinta har ka mutu a cikinta har ka tsufa akwai kuma abubuwan da mutane suka rika suna tsammanin sunnoni ne amma a cikin karatu ba sunna bane suna nan da yawa mun sha yin maganganu akan akan wasu daga cikin su in karatu ya kawo kai a ce kaza da mutane suke yi ba yi da asali fa addini amma su ne suka fahimci haka ran da ka zo ka ce ba haka bane to yaki ne bari ne kwatance da abin da a nan masallaci ake yin shi shine wannan ta da sahun da ake daga tikan karshen ginin gabas abin nan kudu in karatu anan ba yi da asali addini kuskuren fahimta ne amma yanzu gani yake wanda ya ce ba haka ba shine shine ya kawo bid'a wannan na faɗan namu ne kafin mu je koyina din ka idan ka tafi zaka ganshi da yawa a cikin mutane dakatar da sallah ashan bayan 20 ga watan Ramadan a ina ka samu shi a ce kawai a daina yin ashan kwata kwata duk masallatai a rufe ashan sai dai tahajjudi kaga maka ba sa yin haka amma mu da haka muke sunna ne bid'a ne mu dai muna yi to ka je ka duba a karatu ya yake irin waɗannan bukukuwan da ake yi na sauka alkur'ani wanda suka zama hafalat ba walima ba ce hafla ce celebration ne kawai jiba maulidi yanzu ta nake rigima ake da mutane cewa addini ne saboda an daɗe ana yi suna ganin addini ne dole sai an yi wanda ya ce ba za a yi ba a ce baya son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai ta maka kazafi haka dinga jin ko da gaske ne kana da wannan cutar wani lokaci da ka ji to ko dai da gaske ne ina da matsalar kiyayya ga annabi ka fara tsoron karka halaka kuma da gaske ne ba addini bane amma an dade ana yin shi duk wanda aka haife shi a kasan nan ya tashi ya ga ana yin maulidi shekara 60 da suka wuce har yau ana yi duk wanda ya ce ba addini bane sai a ce ƙarya yake a ce ya kawo bid'a ya kawo kaza kaza sannan sai suka ce mashi to ya alga ta malam yaushe ne wannan abin zai faru ya ce to ga alamu duk lokacin da alarmomi suka yi yawa wanda suka haddace doron alkur'ani ko suka yi karanta shi kullun ka ji an yaye saba'in can an yaye talatin can ɗari da hamsin ana ta murna kowane gida akwai alaramma kowane gida yanzu ko yara abin nan teenagers below the age of puberty kana da su a gidanka sun haddace alkur'ani kana ta murna alhamdulillah ni ma Allah ya taimake ni ka saka a status ai ta maka murna duk dangi da ƴan uwa da surukai a zo ai ta murna alarmomi sun cika gari din da ka buga su har rasa har su rasa aikin to alarmomi kenan sannan malamai sun yi karanci malamai da suka amsa sunan fuqaha sun yi karanci har aka gane haka shi duk sanda mas'ala ta taso ta asalin ilimi sai a rasa wanda za su iya tunkarar ta da ilimin sai dai da wannan hayaniyar da ake social media da aikawa da sakonni da raddi da live coverage da wane ne da irin kowa dai ya ta bindin-bindin ɗin shi kawai a ciki kamar yara masu koyon wanka irin ɗan kududdufin nan haka kowa ya ta bindin-bindin ɗin shi babu zurfi dama to babu babu fukahu sun yi karanci sannan sarakuna sun yi yawa ko ina kowa ka samu sarki ne da 'yan acaba da sarkinsu 'yan keke nafe da sarkinsu masu kwasan shara da sarkinsu 'yan zaman banza da sarkinsu limamai da sarkinsu 'yan kai hatta karuwai suna da sarki kowa da sarkinsu wato an rarraba sarauta ta yi yawa har kowa ma yana da wani nasibi a cikin mulki mulkin da mutum ɗaya zai yi sai a raba mutum biyar wata masarauta a raba ta gida goma a tara wasu taron marasa a aikin yi a ce sunansu 'yan majalisa dukansu kowa mulki yake yau kuma abinda mutum ɗaya zai su talatin su kasa yi limamai masallaci an saba limamai da suka an ce akwai limamai guda bakwai a masallaci ɗaya duk mulki ne kowa yana jin sarauta ta yi yawa amma ko masu amana sun yi karanci kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dinga cigiya ma a dinga cewa gari kaza a kowane mutum amintacce kowane gari kwaya dai kawai aka sani ku duwa ga yanzu hatta bankuna ba su da amana jama'a bankuna da muke ba su kuɗin musu ajiye wani ba su da amana ko ka san yanzu bankuna suna sace kuɗin mutane da irin waɗannan kamfanin da aka sake yi ga su wasu bankuna wanda ba su da ba su da mustakar ba su da physical abin nan presence o kaza kaza pay kaza ga su na iri iri in aka kwace ma kuɗinka baka san za ka tuhuma ba dan shine karancin amana da bai da da baba ba akan kuɗin su baba bai da da da ba yaron shago ya cuci mai shagon mai shago ya cuci yaron shagon liman bai da da ladan ba ladan bai da da liman ba mata da miji babu amana tsakankanin su makwabci da makwabci kowa ka ba kuɗinka sai ya cuce ka duk wanda yanzu kuɗinka ya shiga hannunsa da sunan bashi ko ajiya ko sanya hannun jari a wani kasuwanci to sai ta Allah wallahi wani har ka mutu sai dai sai dai lahira magada ma bai sai su kwata ba duk fitinan sai sun kyale mai to wannan ma kenan sai ka tara ma wani a gida ne baba yana da dukiya ya sanya wani cikin yayan shi akan dukiyar ran da ya mutu sai dan ya mursi sai ya ce ba kudin baban mu bane wannan kudin nawa ne kudin baba sun kare ya kawo su takardu na ƙarya ko na gaskiya ne Allah kada ya sani ai ta rigima karshe a mai Allah ya isa duk kuɗin da ya ce arzikin kuɗin marayu ne shi kuma yana cewa ƙarya ne nashi duk wannan yana ta faruwa ko ina saboda mene saboda ƙarancin amana shi sa hayi aka wayi gari in wani ya tsuntuwa ya dawo da ita sai kaji ana labarin sa mai gadi ko security ko ma'aikaci a airport ko dan tasi ko mai keke nafe in ka manta wayarka ko computer ka ko kuɗin ka ko jakarka in imani ya galabaici son zuciyarsa har ya ci giya ya dawo maka da shi to sai an kai shi gidan rediyo sai an sa shi a facebook sai an yi fira da shi sai gwamna ya gaisa da shi sai ya yi walima da mai anguwa duk ana ta murna ana celebrating din shi saboda kawai an same shi da halin da ake tsammanin kowane musulmi da shi wala haula wala quwwata illa billah to wannan shine wa qalla umana ukum sannan yace aka waye gari ana neman duniya da aikin lahira karatun alqur'ani lahira akai kamata a nema da shi sai a nemi duniya limanci karantarwa tafsiri duk wani abu na lahira ya zama duniya ake nema da shi rannan wani yake nema wai zai je wa'azi wata ƙasa ba nan Najeriya ba ne wadda Allah amma sun ce ba su san shi ba sai an ba shi tazkiya wa'azi ba yana so ya je wa'azi amma yana so a ba shi tazkiya to daga da taɗi ya taɗi sai muka fahimci kawai yana so ne ya je ya samu wani abu in ba ka mai sa zaka ce zaka yi wa'azi ya sai an baka sai wani ya bada wasiƙa cewa ya san ka kana da ilimi zaka yi wa'azi saboda su kuma mutanen garin an san su da kyauta idan an je wa'azi kai abin da yake so ya je samu ke ci dan me yasa ba zaka ci da wa'azi a inda kake ba ba ka gama da wa'azi inda kake ne ci a yana so ya je can ne ma yayi da'awa dawa kawai yake ne ba Allah ya kyauta to wa tufaqqiha li ghairi din kaga mutane sun yi ilimi ba dan Allah ba in na faɗi wannan ana jin haushi na shi ne mutum ya je kanta islamic studies shi ma yana neman aiki ne kawai da kowa yake nema aiki kaga asali addinin musulunci yake karantawa amma shi ba lahira yake ne fata da shi shi a gun shi da mai karanta bsc mathematics da mai karanta geography da mai karanta english da ɗaya suke to kuma wani har jami'o'in ƙasashen laraba ƙasashen musulmai da ya je karatu in kana fira da shi za ka fahimci kawai abin da yake so ya samu connection a can ya samu jari in ya dawo ya zama a nan in ya dawo yana da mutunci za a ce ai a ƙasa waje ya aiki a ba shi wani mukami kawai a hukumar alhazai ko hukumar shari'a ko hukumar abin nan marayu kawai ya tara kuɗi ba addinin yake nufi ba mutane suna hadda damuwarsu kawai a kada alƙur'anin nan ya za a yi su ci musabaka ba wai damuwarsu ranar alkiyama a ce ikra wartaqi ikra wartaqi fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha bai ma tuna wannan falalan to wannan kaga shine din neman ilimin addini ba dal ba dan addinin ba to wannan abin kaga duk sun bayyana Allah ka mana maganin su Allah ka sa mu cika da imani wa kana yuqalu ashraful ulama'i man haraba bidinihi anid dunya mafi darajar malamai shine wanda ya gudu da addinin sa ya guje wa duniya wastasaba qiyadahu anil hawa kuma ya sha wahala wajen karkatar da akalan rayuwarsa daga barin son zuciya saboda sai ka wahala sai ka yi da gaske zaka iya karkatar da kanka daga son zuciya domin alhawa wani abu ne wanda kowa na da shi kuma ba a tuhumar mutum dan yana da san zuciya abinda ake tuhumar shine biyewa magana banci bi ittiba'ul hawa din amma hawa kowa bai rasa shi ko mun gane abinda za a tume ka shine idan ya zama ka bari wannan san zuciya ya galabace ka wa an kabin kala yace inni ajidu fi ba'dil kutubi na'atu qaumin yata'allamuna li ghayril amal wa yatafaqqahuna li ghayril ibadati yace na karanta wasu littafai na mutanen da alamun wasu mutane wanda suke neman ilimi ba dan aiki ba wanda suke bauta suke karanta fiqh ba dan ibada ba wa an abil aliyati qala maktubun indahum fil kitabil awwal an rubuta a littafan mutanen da ibnu adam allim majjanan kama ullimta majjana ya kai dan adam ka karantar da ilimi kyauta kamar yadda kai ma aka karantar da kai kyauta wannan yana ishara zuwa ga batun ansa kuɗi don karantar da ilimin sawa'un agun ɗaliban za ka ansa ko agun gwamnati ko a cikin asusun wakafi ko tallafi ko makamancin haka asali dai ka karantar kyauta shine shine asali sai in wata larura ta sa kana da bukata zuwa ga wato wani abu da za a baka kamar da muka ji a baya وقال أبو عمر ما لابن عبد البر يكيتوا معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا كما يدى با أنشي كدي با أغنكا فلا تأخذ ثمنا كركا أنشي كدي wanda aka anshi kudi a gunka ne babu laifi ka karba amma wanda ba anshi kudi ba to karka asa kai ma wal majjanu indahum alladhi la ya'khudhu li ilmihi thamanan al majjan a gunsu shine wanda bai ansan kudi kamar yadda ban san kuce ne ci gabanza ya karanta gabanza وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to manzo Allah bai cike mana zance gaba ɗaya shi da kansa yace man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ya koyi wani karatu wanda ilimin asali na lahira ne dan Allah ake neman sa la yata'allamuhu amma ya zama shi wannan bawan Allah bai koyon wannan ilimin illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai dan ya samu wata buƙatar duniya lam yaji da arfal jannati yawmal qiyama ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama ya'ani rihaha wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da al-Imam al-Hakim da da Khatib a cikin Iqtida'ul Ilm al-Amal da sauran malamai Annabi yayi tankiya akan neman ilimin lahira Qur'ani hadisi tauhidi fiqh da sauransu ya zama manufarka kawai duniya duniya kawai kake so ka samu da su saboda kaga ana yayin su masu wannan ilimin suna da farin jini suna da daukaka da sauransu kamar yanzu ne kaji mutum yana cewa yana so ya zama kamar fantami amma sanda fantami yake ustazin shi kafin ya zama minista ya zama celebrity ba ruwan shi da shi to ba fanta ba ilimin fantami yake nema ba farin jini da matsayin fantami yake nema ministerial position yake nema da shahara amma san da fantami yake yake bauchi ko yake gombe yake ustazu bayi da ko sisi tele ne ma yana karantarwa yana addini yana gwagwarmaya lokacin ba ka san shi in ba ka baya ko ire-iren su da yawa me yasa baka cewa kana so ka zama irin shi sai ka dubo wani wanda ya fita zakka sannan zaka ce shi kake so ko mun gane ko ko budura ka ce ta san ustazu tace amma kamar irin fantami a ƙarya take wallahi Allah ya zika mal albani ce in kika ce kina so na sai ce to ga imamu dawa jibo wannan shi nisfu sak in dai da gaske imani kike so to ki aure wannan mara sai ce a bata san shi haka malam kabiru gabota ne yake cewa in kika ce kina sai ce ga dan agaji ne shekara 30 ya daya bakin mumbarin nan ce a bata san dan agaji ta fi san kabiru gomban da take ganin shi a tajiri tukunna to duk wannan neman duniya ne ko mun gane yace wa kana hasan ibn salih yaqul innaka la tafqahu hatta la tubali fi yadai man kanat ad-dunya yace baka taba zama malami sai ya zama baka damu ba a hannun wa duniya take ba ruwanka da waye sarki waye gwamna kowa ya ci ko ya fada ba damuwarka bace amma an ka dauka larurar kace kai ma kana da interest a cikin siyasa ko gwamnati to har yanzu baka zama malami irin wanda ake nema ba har yanzu dan dagaji ne kai sai ya zama ba damuwarka damuwarka kawai ilimin shine damuwarka jiya mun je wani taro jama'a da aka yi irin bita akan wato rigimar siyasa da ta irin yadda ta shafi mutuncin malanta kusan mun tayi wannan magana ba mutane ba sa ji wallahi wani malami wata magana a wajen ta burge ni kwarai yake cewa shi yana ganin wajibi ne a kasa malamai zuwa gida biyu akwai malamai waɗanda malamai ne mutafarrighun ga karantarwa kuma al'umma na buƙatar iliminsu da mutuncinsu da sanin ya kamata su yace to waɗannan malaman sam bai dace a gansu a gidan siyasa ba saboda duk malami inda ya shiga siyasa da kowace siga ya shiga sai ta taɓa mutuncin shi sai ya kwatance ce ga kalla al'imamu zuhuri zuhuri da kake jin labari ko ka san malamai suna sukarsa akan shiga siyasa yana na cikin sirar amin nubala wanda zuhuri fa yana da wasu hadisai guda saba'in wanda a tarihin musulunci ga baki ɗaya babu wanda ya kiyaye musulunci hadisan nan sai shi da ba don shi ba da hadisan sun fata amma da haka karanta kissa abu hazim lokacin da tana na a cikin sunan darin lokacin da suleiman suleiman bin abdulmalik suka zo madina ya tara malamai ga baki ɗaya Usman Mal Albani ya taba karanta kissa a cikin tafsir. Ya tara malamai gaba ɗaya sai ba a ga Abu Hazim ba. Sai ce a bincika mishi. A nan taron akwai wani malami da ya kamata a gani anan ba a gani ba. Ya ka ce eh sai dai wane. Ci to aje abu mun da shi yanzu nan. Aka je nan da nan fadawa suka je suka ɗauko shi aka kawo shi gaban sarki. Ya ce algata malam mene maka? Ya zan tara duk malaman garin Madina ina so na gaisa da su su mun addu'a su mun fata alheri kai ban ganka ba. Ya ce to ni ina ruwana da kai. kai dan uwana ne na jini ko kai abokina ne kuma da tolla kasuwanci da kai ni ban da wata alaka da kai dan me zan zo wajenka sai kuma sarkin ya ga kai to wannan malama ashe ba ba wanda za a yi mabarazana bane to an ga ta malami mun nasiha yace dan Allah ka kyale ni ce yi mun nasiha aiko da ya fara rafkar shi daga nasiha har sai da ta kai ma sarkin yace to yanzu me kake gani yace abinda nake gani yanzu wannan mulkin iyayenka da karfin wuka da kisa suka karbe shi ka je ka yi resignin ka ba wanda suka cancanta ja alaga ta bara ai kasa wannan ba zai yi ba sai ce amma kai wani irin malami ne ban taba jin wannan magana a bakin wani ba sai kai sai kalla ya kalla ka sai ga zuhu yace saboda irin waɗannan ne suke binka malamai makwadaita zuhuri zai magana sarki ya ce yi shiru mala yi shiru ka duba zuhuri fa malam wallahi har ina kanta abin sai na ji wani bakin ciki saboda yadda nake kauna imamu zuhuri amma da gaske ne ya shiga ya shiga cikin harkar ya taba zama ministan yan sanda fa yana sa uniform kamar yanzu a ce IG kenan go so daka in malami wanda yake mutafarrigi ne ga karantawa an san shi a karantawa to wallahi wannan mutuncin shi da mutuncin al'umma shine yake wannan siyasa ya fi mai mutunci ya fi mai al'umma sa mutunci amma idan malami sai ya ce to amma akwai wasu malamai wanda ba irin wannan bane sun yi ilimi amma malamai ne kamar sauran yan Najeriya kamar yadda misali da likita da lauya da injiniya da dan kasuwa da manomi kowa yana da yanci amma shi dan Najeriya shiga siyasa ba wanda ya hana shi ko da shi ma wannan malamin a sa shi a cikin wannan babu koda ya tafi ma koda ya je ya narke a cikin yan siyasa dama ba wata asara bace a gidan ilimi to wallahi na yaba wannan tunanin nashi haka ya kamata duk mu gane wannan idan Allah ya jarabce ka kana son shiga siyasa to tsaya ka gani kai wani iri ne a cikin malamai idan kai irin wannan na biyun ne ko to ba komai wataƙila zuwa wurin ma zai sa ka gyara wani abu a can wataƙila zuwa wurin zai sa wani abin an ganka duk da kai ma fa nisfu nisfu abin nan ne nisfu sahihi ne kai ma ba wai nagarta ce gare ka cikakkiya ba ko to wani abu an ganka ba za a yi ba kai kuma shikenan kama kana kana istighfari har ka tsame ka tsamo su ko su danna ka shikenan an ji lahira kuma Allah ya maka rahama da niyyarka amma dai a ce wai duk malamai su na rike su zama ƴan siyasa jama'a wallahi ya da hadari kwarai da gaske yanzu ku duwa ku gani ba ai gashi hannu ba fara gwamnatin bago ba za a fara ta ku gani ban so ne mana mummunan baki za a dawo kuma a fara tsine malamai cewa kuka ce a zabe su kuma wallahi sai sun yi kurakuran da za a faɗa hakan karka ce wai za su koma wai kaman zamanin su ibn taimiya ne ko sarakunan zamanin abbasiya tun da an ce an zaɓe su ne don musulunci su fara aiki musulunci wala ba za su yi za su yi irin kurakuran da waɗannan da za su saukan suka yi ko kuma aswa aminha da lokacin kuma duk malaman sai goyi bayan su za su zama ba su da hujja da za su faɗa shi ne kamar na faɗa jiya kana ba da shaida akan mutumin da baka taɓa gamuwa da shi ba ba ku taɓa zama wuri ɗaya ba ba ku taɓa sallah a masallaci ɗaya ba ku taɓa bashi ko abin nan ko makwabtaka ba amma kana ba da shaida a kansa shaida for or against kuma ka ce dole mutane su yi aiki da wannan shaidan dole kai kuskure da ka taba kin kai shuda ya fiye maka falyakul khairan aw liyasmut hatta ishika to shine in dai malanta kake yace ba za ka zama malami na gaske ba sai ya zama baka da damuwa akan kowaye ma ya rike kai ba ruwanka dan ba abinda kai abinda ka damu da shi ba anan shi yake ba wa kana sufyan thawri yaqulu inna ma yutlabu alhadith liyuttaqallahu bihi ana neman ilimin hadisi ne dan a ji tsoron Allah da shi kamar da muka ambata tun farko yace fali zalika saboda haka ne fuddila ala ghairihi min al-ulumi yafi sauran ilmomi daraja walaula zalika in ba dan haka ba kana kasairil ashiya ɗaya yake da sauran abubuwa me falala ilimin sunna shine dan in ka iya shi ana fata ka ji tsoron Allah ka tsira wa kana Hammad ibn Salama yaqulu man talaba al-haditha li ghairi Allah mukira bi duk wanda ya nemi hadisi ba dan Allah ba sai an mishi wato makaru kullum in ka karanta wannan babu wanda za ka gani a matsayin kwatance kamar wancan na Kano ɗan gidan Nasiru Kabara. Ya je yana ta bincike a cikin hadisai amma da muguwar manufa yanzu yana yake yana gidan ɗan kandi kuma hukuncin kisa aka yanke mai kuma duk al'umma har da ‘yan gidansa Allah wadare suke suna tsine mai albarka. In ban da shi da ‘yan kogon shi babu wanda yake ganin cewa mutum ne shi. Saboda mene ya nemi ilimi ne amma da wata mummunar manufa ko mun gani wa qala mis'arun man arada al-hadith lin-nasi wanda yake neman ilimin hadisi dan mutane su amfana yace falyajtahid to yayi ta kwazo yayi ta kwazo wato nan ana nufin ka riga ka waye gari ka samu kanka a cikin wata sarkakkiya waɗanda wanda ana buƙatar ilimin wajenka to baka da baka da hutu eh fa inna bala'ahum shadidun domin jarabawa da Allah zai maka mai tsanani ce jarabawa yawan tambayoyinsu yawan karancin gamsuwarsu korafinsu bukatunsu yadda ka san mutumin da ya tara iyali ne a ce matanka hudu ƴaƴanka 29 a cikin ƴaƴan wata ta yi aure an sako ta da ƴaƴa hudu sun zama nawa kenan 33 ana nan wata shikenan mijinta ya tafi hanyar Lagos but ya hadari ya mutu ta dawo maka da ƴaƴa biyu ba sun zama 35 ba kenan kanwa kai ta ma a can a karaye ita mijinta ya mutu shikenan kafin kakar sai gidan ka zama kamar local gamma sai ga mutane har a tsakar gida suke kwana wasu a wasu a zaure wasu a tsakar gida wani kan wani yanda ka san buhuna to kaga wannan baka da zama irin wannan dole a maka uzuri akan komai da kai za ga mutum ya burkice ya fita hayyacinsa to irin haka ne idan ka wayi gari ka zama mutane suna buƙatar ilimin ka to haka za ka zama cikin bala'i mai tsanani Allah gafarta mala albani in za ku yi tana jama'a shekarun ƙarshen rayuwar malam kamar shekaru uku na ƙarshen rayuwarsa wallahi malam sai ya sati bai wanka ba mu da muke tafiye-tafiye da shi mun sani wata rana sai in za a yi tafiya ne Allah ya ji kan Ummu Abdulbari da suka rastare Ummu Abdullahi ita ce ko wallahi wannan mace take tsare shi tace dole sai ya canza kaya muna jiran malam to tace wallahi ba za ka fita ba sai ka canza kaya ta tare kofa sannan sai je canza din za ka kafa shi yadda ka san jikin damo haka kafan malam take gemun shi ma bai tajiya sai ya zo cikin wannan duroye haka ya haka ya taji ko ga ya saka riga daban wando daban caskure gida yake cewa din saboda a lokacin bukatun al'umma sun mai tsanani duk inda aka zauna ana mitin ko ana wani magana ba damuwar shi bace damuwarsa damuwar al'umma damuwar kafa makarantar nan so duk malamin ya zama irin haka ko dan siyasa ya mai ko zaka tare da shi to sai dai ai ta mai hakuri iyalan shi ma sai dai su hakuri abokan shi sai dai su hakuri kai irin wannan ko uwa gare shi sai sai fa ta daga mai kafa ba irin uwa da ta ce kullun sai an ji an gaishe ta ko kullun sai an kai mata ziyara wallahi sai sai dai ya halaka ta ta dauki wannan matsayin dole ta daga mishi kafa to haka malami yake wanda yake an riga an buƙaci zuwa ga ilimin su in ka karanta tarihin Abul Hajjaj al-Mizzi haka aka ce ya taso daga ƙauyen sa na Mizza ya taho da kafa ko jaki bayi da shi tafiya ce kuma kamar kilomita sha biyu zuwa inda zai je karanta a cikin dimashka sai ya zo bakin gari yake samun wata rijiya ya ɗaura ya jikin shi saboda jar ƙasa sannan ya shiga garin ya karanta amma haka ba yadda ya iya saboda bukata wa man arada huli nafsihi faqad faqad iktafa wanda ko yake neman ilimi dan abin da zai bauta wa Allah to zai samu bukatar shi nan da nan a cikin sabai wannan zuwa ya sati daya gumma zalla sallallahu alaihi ya koya abin da zai koya kuma garin su zaka ilimin da zaka koya kawai na sallah da azumi da salati da tasbihi da tsarki da janaba to wannan ya da sauki ka koya in kai alari kai ishmawi kai iziya kai risala ta isa ba wanda yake bukatar fatawa a wurinka ba wanda yake bukatar karantarwa ka sai ka tsaya iyana in kai bulugul maram kai umdatul ahkam kai mai sunan shi wannan da ake yin da dariqus salihina shikenan sai kuma ka cigaba neman duniyar ka Allah ya sa a cika da imani amma fa in dai ka ce malanta za ka yi to har ka mutu ba zai ishe ka ko mutane ba su taba gamsuwa ba wa Allah yasin kala kala li tawus ma ta'allamta fa ta'allamhu li nafsik na'am okay wa kana shubatu hadiran faqala shuba na zaune mis'ar ibn kidam ya faɗi wannan magana faqala sai ce hadha wallahi yanbaghi an yuktab da yaji magana mai inganci ce sai ce kai wannan zancen gaskiya ya dace a rubuta shi ya rantsa da Allah cewa dole a rubuta wannan magana shine aka rubuta din laisi yake cewa qala li tawus ma ta'allamta fa ta'allamu li nafsik in zaka koyi ilimi ka koyo shi dan bukatar kanka fa innal amanata was-sidqa kad dhahaba minan nasi da gaskiya da amana sun riga sun fita daga cikin mutane wani ibrahim at-taymi kala man talaba al-ilma lillahi atahu Allah minhu ma yakfi wanda ya koyi ilimi dan Allah sai Allah ya bashi abin da zai ishe shi na ilimi sai ga ilimin ilimin yana ta bunƙasa yana ta bunƙasa saboda kyakkyawan niyyarsa wa qala sufyan ath-thauri zayyinu al-ilma wala tazayyanu bi yace ku yi wa ilimi kwalliya kar ku nemi kuye muku kwalliya shi ilimin yi kokari ka kawata shi ka inganta shi ka alkinta shi ya samu nagarta kar ka dinga kai nema wa kanka nagarta sakamakon ilimin ka wato ka nemi kai kai girma saboda ilimin a ilimin yayi girma idan yayi girma kamar da malai yake cewa sai ka shiga inuwar shi ko mun gane وفي رواية زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث وأنه قال إنما يتعلم العلم ليتقى الله به أنا كوين علمي دان أجي سوران الله ني وإنما فضل العلم على غيري أنه يتقى الله يتقى الله عز وجل به أن في بيت علمي أكن سوران أبواني سوران أنا سوران الله تانيس وقال سفيان زين علمك بنفسك ولا تزين نفسك بعلمك yace ka ka alkinta iliminka da kanka kada ka alkinta kanka da iliminka wani ibn mubarak kala kana yuqalu ta'awwadhu billahi min fitnatil alimil fajir ana addu'a a ce ku nemi tsarin Allah daga fitinan malami wanda ba mutumin kirki ba wal abidil jahil da wanda yake bauta Allah bisa jahilci fa inna fitnatahuma fitnatul likulli maftun fitina waɗannan mutanen guda biyu ta shafi kowa da za a iya fitinarsa a duniya warwina anil auza'i rahimahullahu qala shakatin nawasisu ila Allah ta'ala ما تجد من نتن الجية في الكفار فأوحى الله إليها بطون علماء السوء أنتنا مما أنتم فيه سبحان الله النواسيس جمع النواس جمع الناسوس abin nan tsutsotsi ne tsutsa masu cin gawa kuma gane wanda idan gawa ta mutu an kai ta kabari ai tsutsa tana ci game da gaggawa ko da dabba ne ta zama tsutsotsi to su ne annawasis aka ce wai suka kai wa Allah koke cewa gawawwakin kafirai suna da tsananin ɗoyi ba sa jin daɗin cin naman gawa sai Allah ya musu wahayi ya ce to ku sani da cewa cikin malami wanda ba mutumin kirki ba ya fi wannan kafiran tsananin wari وروينا عن فضيل بن عياد وأسد بن الفرات قال بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل أبدة الأوثان شلابار يا إسكي متشيوا da ainihin fasikan malamai da mahadata alkur'ani marasa kirki ranar alkiyama sai an fara shigar da su wuta kafin a shigar da masu bautar gumaka kamar yadda a cikin hadisin cewa waɗanda za a fara yi wa hisabi ranar alkiyama wanda za a fara karyawa da su mutane guda uku abu huraira ya kasance zai faɗi wannan hadisin da ya zo daidai wajen kawai sai ya suma saboda tashin hankalin abu sai an zuba mai ruwa yana nan a cikin bukhari an yayyafa mai ruwa ya ya farfado sai ya ƙara cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama awwalu ma yubda'u bihi yawmal qiyamati sai sake sai abin ya sake hantara shi kawai sai sake suma har sau uku sannan dai saboda naci da abu huraira ya samu da ya ba su hadisi cewa daga ciki za a zo da malami wanda ya karanta a duniya ya wa'azi ya yi da'awa ya yi raddi ya yi kaza a ce mashi mai aikinka ya ce karantarwa dan wa kai yace dan Allah Allah yace ƙarya kake kai ne dan a ce kai malami ne kuma an faɗi ce a tafi da shi wuta a zo da mai jihadi shi ma a ce dan mai kai yace shi ma dan Allah a ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai jarumi ne a tafi da shi wuta a zo da ainihin wato mai sadaka mai attajiri da ke sadaka yana kyauta yana taimakon marayu taimakon masallaci taimakon gajiyayyu shi ma ya ce ya yi don Allah ne a ce ƙarya kake kai ma kai ne don a ce kai mai arziki ne da kake kyauta shi ma kai shuta Allah ya tsare mu malam ya ce wa an fudail ibnu iyadin kala li'anna man alima laisa kaman lam ya'lam abinda yasa za a fara da waɗanda suke masu ilimi saboda wanda yake da ilimi ba kaman wanda bai da shi bane ana iya baiwa mara ilimi uzuri wanda ba a baiwa mai ilimi wa qala al-hasan uqubatu al-alimi mautu qalbihi uquban malami shine zuciyarsa ta mutu qila lahu wa ma mautul qalbi me mutuwar zuciyar malami qala talabu ad-dunya bi amali al-akhirah ya fara neman duniya da aikinsa na lahira to alama zuciyar ta mutu kenan wa anshadani muhammad ibn ibrahim ibn mus'ab li ahmad ibn bishr ibn agbas fi shi'rin lahu yace ahsan ahsana shay'in qila fi alimin ma ahsana al-mar'a wa ma awra'a wa sharru ma iba fihi an yura abdan min ad-dunya lima atma'a yace ahsanu ma qila fi alimin mafi kyan abin da aka faɗi game da malami shine ma ahsanal mar'a wa ma aura'a a ce kai babu abin da ya kai wannan mutumin kyau babu kuma abin da ya kai shi taka tsantsan a same shi wari'un mai gudun duniya to shine abin da ya fi kyau ga malami wa sharru ma iba fihi mafi sharrin abin da za a aibanta malami da shi an yura a gansa abdan minad duniya ya zama bawan duniya lima atma'a duk abin da yake kwadayi ya kama neman sa gadangadan wato mafi alkhairin siffa ga malami shine wara'u taka tsantsan bi a sannu sannu gujewa duk wani abu da zai bata mutuncin ilimin sa mafi sharrin hali kuma game da malami da ɗalibin ilimi shine a ga ya zama bawan duniya ya biye mata ya narke cikin 'yan duniya Allah ya tsare mu وقال بعض الصالحين wani cikin bayi na kwarai yana cewa Allahumma inni ashku ilayka dhuhur al-baghi wal fasad fil ard wama yahulu bayna al-haqq wa ahlihi min at-tama ya Allah ina roƙonka ina shakau ina kai kuka gare ka na bayyanan ta'addanci da barna a bayan ƙasa da bayyanar kuma abinda wato zai katange tsakanin mutum da gaskiya saboda tsabaragen kwaɗayi akwai wani ta'aliki da malam yayi wannan mai tsayi a wannan wajen wanda ina fata za mu karanta shi da ma saboda muhimmancin shi kuma ya dace da yanayi duk da bamu cika karanta irin dogayen ta'alikan ba amma za mu karanta shi bari mu fara karanta shi ku ji abin da yake cewa yace wa li hadhihi wa li hadhihi al mau'izati qissatu wannan wa'azin da wannan bawan Allah ya faɗa akwai wani labari a bayansa lamma da khalal khalifatul abbasi al mansur baitallahi al haram zata lailatin fatafa bil baiti wata rana Abu Ja'far Mansur halifan Banu Abbas Allah ya gafarta mishi ya shiga Ka'aba wato ya zo farfajiyar Ka'aba ya dawafi fasami rajulan yaqulu sai ji wani mutum yana wannan addu'a Allahumma inni ashku ilayka zuhural baghi wal fasadi har zuwa karshen ta fajaza al Mansur sai Mansur ya ji wani abu ya tokare mai zuciya na cire tsammani faja'ala yuna binahiyatil masjid fajalasa binahiyatil masjid sai kuma ya samu ya zauna wa arsala ila rajul yace aje a kira mishi wannan mutumin fa sallar rajulu raka'ataini wastalama rukuna mutumin ya gama dawafin sa yayi raka'a biyu ya taba binnan rukunul yamani wa aqbala ma'ar rasuli ya tawo tare dan aiken fa sallama alal mansuri fa qala lahu idan yace assalamu ala amirul mu'minin sai yace mishi mal ladhi sami'tuka tadhkuru kai me naji kana fade ne min zuhuril fasadi wal baghi fil ardi kana labarin bayyana barna da ta'addanci a bayan ƙasa umar ladhi yahulu bainal haqqi wa ali min at-tama me kuma abin da ke shiga tsakanin mutane da gaskiya na kwadayi fa wallahi laqad hashauta masami'i ma amradani sarkin yace wallahi ka cika mun kunne na da abin da ya kusa da rashin lafiya qala sai mutumin yace in ammantani ya amiral mu'minin a alamtuka bil umuri min usuliha zan gaya maka amma da sharadin zaka min alƙawarin duk abin da na faɗa ina cikin aminci suna yawan faɗan wannan saboda za su yi faɗa abin da fusata sarkin nan da nan yace a kashe mutum ko a kama shi to amma in suka aka ba su amana sarakunan suna da rike alƙawarin da in suka baka amana duk abin da kai sai su kyale ka yace in ka bani amana in gaya ma gaskiya wa illa in baka bani ba ihtajartu minka sai in na maka na maka walanke ruwa ne maka ne maka rufa rufa wa qatasartu ala nafsi fali fiha shagilun in tashi in bakan jin ci gaba da abin da zan iya ina da abin yi qala anta aminu ala nafsi kai ce ba ko mai fadi fa qul yi magana ka qala sai ce ya amiral mu'minin ranka ya dade innal ladhi dakhalahu at-tama'u wanda nake nufi da cewa Allah ya tsare ni daga wanda kwadayi ya shige shi wa hala bainahu wa bain ma zahara fil ardi min al fasadi wal baghi huwa anta kai nake nufi kai nake adda Allah ya tsare ni daga sharrinka kai ne mutumin da kwadayi ya shige ka kuma wato barna da zubar da jini ya shiga tsakaninka tsakanin mutanen da ke duniya yace wallahi da kai nake qala yace wai haka ce baka da hankali kai sarkin kake gawa haka wa kaifa zalika yaya wannan yake kaifa tudkhiluni yudkhiluni at-tama'u was-safara'u wal-bayda'u fi qabdati ya zaka ce ina kwadayi bayan da zinariya da azurfa da anuna suke kwadayin me zan yi wal-hulu wal-hamid indi da abu mai zaki da abu wanda yake mai ganci duk suna hannuna fa qala wa hal dakhala ahadan min at-tabi ma dakhalaka ciran kai dai kana jin wato ai duk duniya babu mutum da yake da kwadayi irin naka kafi kowa kwadayi ma inna Allah star'aka amra ibadihi wa amwalihim Allah ya dauki al'amarin kula da bayinsa da dukiyoyinsa ya danka a hannunka fa agfalta umurahum kai watsi da al'amarin su ba sune damuwar ka ba kana tayawa tayawa tanka kawai wa hatamamta bi jam'i amwalihim ba abin da ya dame ka in banda tara dukiya Allah ya baka shugaban kasa ya baka gwamna ya baka minista ko wani shugabanci babu damuwar ka akan matsalolin mutane sai dai kawai ya za ka samu 10% ya za ka samu kai karbi ciki akan dukiyar mutane waja'alta bainaka wa bainahum hijaban hijaban min al-jissi wal ajri ka sanya tsakaninka da tsakaninsu akwai katangu katanga ta siminti da filasta wa abwaban min al-hadidi da kofofi na karfe wa hurrasan da masu gadi ma'ahumus silahu da makamai ba ka shugabanni suke ba jama'a in ka je kana so ka ganshi ba ka ganshi ba gidaje da dogayen katangu kamar gidan yari da masu gadi da kyamarori da karnuka wani ma hada helicopter in zai fito kuma haka zai fito sun masajanta nafsaka minhum ka shiga cikin wannan gidan yarin ka zauna gidan yari kake ciki duk motsin da zaka yi sai ana tare da kai masallaci ko coci ko gidan yari ko ziyara ko gaisuwa ko ta'aziyya kai ko gun tafsiri kace zaka je sai an zo an kewaye sallar juma'a an kewaye ko ina babu mutane ba da su ganka ai wannan shine abin da kake wa ba'atta ummalaka fi jibayatil amwali wa jami'a ka aika da ma'aikatanka ministoci da kwamishinoni da daraktoci da akantoci da sauransu zai su tara maka kuɗi su tara maka revenue hukumomin tara kuɗaɗe wa amarta Allah ya dukula alaika ahadun min rijali illa fulanun wa fulan baka yadda da kowa ya zo inda kake ba sai wani da wane wasu tsirarun mutane na faran sammaitahum eh da PA ɗinka da matarka da ɗan ƙaninka da wani da wani su kada suke iya ganinka da wani minista da ake cewa kafin gwamna ko makamantansu sauran mutane ba ba da su ganka walam ta'mur bi wusulil mazlumi walal malhufi walal ja'i al'ari ilaika wanda yake aka zalunta da wanda yake neman agaji da wanda yake jin yunwa da wanda bai da sutura waɗannan babu yadda za a yi su ganka talaka mai jin yunwa ba zai iya ganin shugaban ƙasa ko gwamna ba wanda dan shi bai da lafiya yana neman agajin magani ba zai garin shugaban kasa ko gwamna ba wanda za a mai wata tiyata mai tsada ba zai garin shugaban kasa ko gwamna ba wanda gidan shi babu abinci ba zai iya ganin shi ba sai dai ya zo masallaci cikin yan uwan shi talakawa ya ta musu korafi yana bara yana kawo musu karan Allah su ma ba su da shi ko suna da shi su ma bakarowa ta hana su su bayar amma ga wanda haƙƙin ke kan shi ba zai bashi ba yace wala ahadun illa walahu fil fi hadhal mali haqqun babu wani wanda zai ganka yace kuma ka sani duk wanda ka gani a cikin mutane yana da haƙƙi a cikin wannan duniya dukiya falamma ra'aka haula'in nafarul lazina istakhlastahum li nafsika wa asatuhum ala ra'iyatika waɗannan ƴan mutanen ƴan tsiraru wanda suka ka zaɓe su su ne na kusa da kai ka fifita su akan sauran al'ummarka wa amarta Allah yuhujabu dunaka kace su kar a hana su ganinka to da waɗannan mutane suka ga haka tajabbal amwala wa tajamma'aha sai suka fara tara dukiya suna arziki sun ma fika arziki ba kace da su kake gani ba to su suke yin arziki qalu sai suka ce hadha qad khana Allah su da kansu wanda kake fifitawa suka ce wannan sarkin ha'inci yake famalana la nakhunuhu tunda yana yin ta Allah kuma ma hince shi mana sun tara maka dukiya sai ce to bar mu kwashi rabon mu tunda dai ba baka bin Allah fa atamaru Allah yasila ilayka min ilmi akhbarin nasi shay'un illa ma arad kai kace a yanzu ake wannan magana sai suka yi shawara cewa to babu labarin da zai iske kana mutane sai abin da suke so ko kun sa ku shaga wanda ake cewa jarida ma sai dai a buga musu custom copy ko a sa musu a sa musu alama iyayen da ake so su karanta duk abin da zai faru a ƙasa duk wannan hanyar da ake a social media wala kai ka tsammanin wani gwamna ko shugaban ƙasa bai ma sani ba wani wanda ya kamata ya sani bai ma sani ba an yi kaza za a yi kaza ana yin kaza an kama wani an sake shi an kashe wani an cuci wani wuri kaza ba magani wuri kaza ana yajin aiki wala bai ma sani ba an kawo ta ba a kawo ba an kawo magani ba a kawo ba asibiti bai sani ba saboda mene saboda waɗanda ya sa wakilansu gaya mishi sun yi mitin cewa kar a bari ya sani kar a bari ya sani biye da ra'ayi ba zai sani ba ba su taɓa bari labari na gaskiya ya kai mashi shi kuma ya amince da su tunda sun ga yana ha'inci al'umma suka ce to bari ma ha'ince shi kuma arzikin da suke da shi kai ka ce wani karuna ne ake nema a sake yi sabo wala yakhruju laka amilun illa khawwanuhu indaka wa nafahu hatta tasquta manzilatu duk wani ma'aikaci da zai taya shi aiki zai taya sarkin aiki na gaskiya sai sun tabbatar sun bata shi a idan shugaban ha a kore shi kaje wani yana iya kokarin shi inda aka saka shi suka ji kai an cire shi bayan an cire shi ma a ce an kama shi bayan an kama shi ma a ce ana tuhumar shi da ya ci kaza wani shugaban yan sanda ne ko shugaban wata ma'aikata ko wani alkali duk wanda dai ake fatan zai yi wani abin arziki waɗannan kabal din shikenan sun riga sun bata mai suna sun mai sharri sun sa an kore shi kai kuma kana nan kana zaune kana ganin wai kai kana kana mulki ba mulki kake ba tambaye dai kawai kake kuma duk zunubin akan ka ne kai shugaban falam man tashara zalika anka wa anhum yayin da labari ya iske mutane cewa ga abin da kuke yi azzamahumun nasu wahabu sai aka wayi gari su waɗannan kabal din an fi girmama su an fi tsoron su wasana'uhum an fi yin hulɗa da su fakana awwala ma sana'ahum ummaluka bil hadaya wal amwal sai zama ma'aikatanka sune farkon masu neman samun shiga a gun kabal ba su da aiki in banda kai musu kyaututtuka da dukiyoyi saboda mene li yaqwu biha ala zulmi ra'iyatika dan su ma su samu karfin zalunci yanzu mutum ya nema wani mukami mukami kake nema musamman duk mukamin da zai zama a ce za a baka provost vice chancellor minister director wani shugaba a wata a wani commission balantana kuma minista ko wani abu akwai wasu mutane da dole sai ka siye su sai ka biya su kuɗi in millions ko na abokinmu da aka ce za a bashi wani wani aiki a Abuja farfesa ne a nan ABU wasu mutane ne kawai suka ce suna so ya yadda zai anshi aikin kawai shugaban wata ma'aikata ne take da alaka da irin karatun shi yake to ai shi suka ce ba komai dai sibinka ya isa a baka wannan aikin kakka damu kawai mu za mu biya duk abin da za a yi mu za mu biya amma sharaɗi ɗaya shine duk kwangila za ta fito daga wannan ma'aikatan mu za mu yi tankayata wallahi tallahi shi yake gama wannan baki da baki ba wai labari ne da ake zance wallahi kuɗi na farko da aka biya don neman kujera har ba a same ta ba naira miliyan ɗari hudu aka sa wani daga cikin manya a abuja ya karɓa ya rarraba wa wasu waɗanda ake so su ne za su je in sun je gaban wanda zai ba da mukamin a ce to a wane ya kamata ga candidate ɗin da ya kamata based on assessment ɗinsu assessment ɗinsu kuma shi ne aljihunsu wannan kuma kafa alƙalami ne ba to duk wani wanda an ba shi wani mukami a wannan da special da ake wallahi da aka kira mukaman nan hatta shugabannin ma'aikatu da shugabannin misali irin commissions haka irin misali irin neko jam hajj commission waye duka siya aiki kuma agun ake siya agun waɗannan cabals ɗin su suke siyarwa so da sai wanda suka ce a ba shi za ba fala haula wala quwwata illa billah kuma an siya din kaji su wanda suka siyan ba wasu ƴan kasuwa ne yanzu sun zuba jari ne su kuma a cikin su babu farfesa wanda za a iya ba makamu amma shi farfesa yanzu ya karba to abin da suke so kawai duk wata kwangila ya basu su zasu yi duk wani supply su zasu yi anan za su fidda duk kudaden su da ribar su shi kuma ya tsira hala da wata ƴan mota irin irin ta miliyan 50 din nan da da dan sanda da ke gadin shi da gida a Abuja da wasu ƴan kuɗaɗe hala in ya gama ya dawo da miliyan 70 ya ci gaba da lecturing ɗin shi kenan shi ma yana ganin yayi arziki bai wuce tsira da wannan ba hatta aiki za a bayar a ma'aikatar ba sai bayar ba bai sa ba yanzu kana idan kana shugaban wata ma'aikata kana sa a baka aiki a kadar gama sai dai ka tafi hukuma IPs ka je ku sasanta da su cewa to kana buƙatar ma'aikata 50 zaka ba su 25 50-50 ko kuma 60-40 su su kawo kai ma ka samu to wannan ɗan rago ne ba za ka zo ka tantana wa na kusa da kai ka raba musu kujerun sai zama ƙarshe ya ɗauki ma'aikatan duka babu wanda aka ɗauka based on merit duka babu kowa kawai an rarraba ne yanzu an makarantu aka yake musu shine rigimar da aka ta yi da asu shi za ka ga abu yanzu ya sharban da ka za ɗauki sabon lecturer a abu ya sharban ka ka ji wani wanda ka sani cewa ya samu lecturer a abu kuma kullum ritaya ake yi resigning ake mutuwa ake amma an dai dauka ma'aikata saboda su kuma shugaban wurin sa da taurin kan wasu ba za su yi wannan abin da aka saba din abin nan if you can beat them join them su they will never join them su yaran sa dauna ne so haka ake rayuwa irin wannan jama'a sai dai kawai ta Allah thumma fa'ala dhalika dhawul maqdarati was sarwati min ra'iyatika liyanalu zulma man dunahum su ma na kasan sai suka kare haka kwamishina ya haka sai darakta shi ma ya haka darakta ya haka shi ma sai asin darakta ya haka kowa sai ya haka har a kai ga wato duwar mai arziki cikin wato duk wanda yake da wata dama cikin mabiyanka da al'ummarka yana cutan na ƙasa da shi famtala'at biladullahi bitama'i zulman wa baghyan wa fasadan ƙasa ta cika da zalunci ta cika da kwaɗayi ta cika da ta'addanci ta cika da barna wa sara ha'ula'il qaumu shuraka'uka shuraka aka fi sultanika wa anta ghafil wannan mutanen suka wayi gari suna da tarayya da kai a ƙarfin mulkinka kai kuma kana can a wofance wasu ma sun fi gwamnan ma akwai kabal wanda sun fi sarkin ko gwamnan ko shugaban ƙasan ƙarfin faɗa a ci they can do and undo sai wanda suke so za a yi ko da shi sarkin baya so ko gwamnan baya so ko shugaban ƙasa baya so sai abin da suke so za a yi sun raba mulkin da shi da su fa in ja'a mutazallimun hila bainaka wa bainahu duk wani mai wanda aka cuce shi wanda yake da wani korafi in yazo wajenka sai a hana ya ganka a cikin mu na waye taba ganin gwamnati jama'a kun taba ganin gwamnati ni da wallahi ko ciya mana ka gwamnati ban taba gani ba a zariyan nan a ce wai ga ni gashi gani irin na wai fada mai wata bukata ta wallahi ban taba ba wala wanda ke ci yanzu ko na bayani ban taba ba sai dai ku gaisa da shi a masallaci ko a gun jana'iza in ta kama wa ya taba ganin gwamna Dr. Yusuf ba ka da wata bukatar da ka gan shi har ma za ka gama shi bukatar ka dole kana da ita amma ba ka iya ganin shi ba ba ka bai cikin ma abin da kake ganin za ka iya samu a rayuwarka kai in mutuwa ma kai aka ci ka samu labari da kabarin ka cewa ya zo maka ta'aziyya to ka samu alfarma ma ya zo ta'aziyya gidan gidanku da ka mutu wani ma alfarma ce dan sai an saka anis cewa gwamna ya je ta'aziyya wani da ya rusu ta'aziyya kawai ya je bayan ka mutu ka ci riba dan ba makin yazo ya ba iyalanka ko 200 ne su dan rage tension ko kuma ya alƙawari cewa to za a ba in kana da da ko da ko ya da ya gama digiri a kawo takaddun su za a ba shi aiki duk da ba dole ne a cika muku wannan alƙawarin ba ko yaka ta yi kai sa yaka ta yi musabaka ta ci a ce ta zo gwamna yana neman ganin ta to nan ne zaka samu ka je ka je ka ga gwamna kai ma ka raka ta saboda yaka ta ci musabaka a je a bata atamfofi a mata alƙawarin umara ku ji shiru Allah ya kyauta lokaci ya kure ko ha yau fa muna muna rafkafa bari mu kwana anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah isa nace zamu karanta kissa saboda kasancewa abubuwa da kake gani a rayuwa ba ba wai sababbi bane dama akwai su to in ka san haka wani abin zai rage maka wata damuwar da wani tension din kasancewa dama tunda Allah ya duniya to haka yi ta a cikin rudani irin wannan da jarabawa kamar da annabi yake fara cikin hadisi yake cewa babu abin da ya rage a duniya in ban da jarabawa da bala'o'i to ka karba ka gode Allah kai fatan su zama maka kafara ga zanubanka ka cika da imani Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah